الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata goma ga watan jimada al'akhira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga birnin makka zuwa birnin madina kuma shine ya dace da 24 ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratu ali imran wanda kuma wannan shine darasi na shida a cikin wannan sura mai albarka satin da ya wuce mun tsaya a fadin Allah madaukin sarki a kaifa kaifa idan jama'anahum li yawmin la rayba fi wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun aya ta 25 kenan wanda yau zamu tashi aya ta 26 fadin Allah madaukin sarki qul illahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء gaya musu ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah shine malikal mulk mamallakin mulki almutasarrifu fi khalqihi alfa'alu lima yurid shine mai tasarrufi a cikin halittarsa kuma shine mai aikata abin da ya ga dama kamar yadda ya sanya annabta ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama annabi qurashi annabi a bakuraishi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama Allah shi ke bayar da mulki kuma shi ke mallakar mulki totil mulka man tasha Allah kana ba da mulki ga wanda ka ga dama wa tanzi'ul mulka mimman tasha' kana cire mulki kuma daga hannun wanda ka ga dama wato izu man tasha ka ɗaukaka wanda ka ga dama wato zillu man tasha kuma ka ƙasƙantar da wanda ka ga dama biyadika alkhair a hannunka alkhairi yake kamar yadda kuma a hannunka sharri ma yake tabaraka wa ta'ala amma nan Allah ya wadatu da ambaton guda ɗaya bai ambaci ɗaya ba kamar yadda Allah faɗa wata aya sarabiluhum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum basakum da yake taqikumul har ai kaga taqikumul harra wal bardani kaga da yake anan biyadikal khair daidai yake da biyadikal khair wa biyadikal shar innaka ala kulli shay'in qadir lalle Allah kai ne mai iko akan dukkan komai tabaraka wa ta'ala a nan gurin wannan aya din tana nuna mana cewa Allah shi ya mallaki iko ga baki daya shi ke ba da wannan iko din mulki daman shi ne iko ai shi sa ne ga suka ce in sun ga soja sai a ce iko ta ga dan sanda sai a ce iko ne wannan wai shi iko ne ba gaba daya ko basara ke ko mai mulki sai a ce iko mana shi ke da iko a hannunsa yake da mulki tabaraka wa ta'ala wannan hadisi ya tabbata a manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce Allah Allah madauki an an ambato cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa yana cewa Allah madauki sarki ya sanya masa mulki irin na farisawa da rumawa a cikin al'ummarsa Allah shi annabi ne ya roki manzon Allah sai ya roki Allah to shine Allah ya saukar da wannan aya din qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha wa bi yadikal khair Abdullahi dan Abbas yake cewa da shi da Anas dan Malik yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bude Makka yayi wa al'ummarsa alkawari cewa za su samu mulki irin na Farisawa da rumawa ko za su mulki farisawa da rumawa sai yahudawa da munafukai suka ce a'a haihata haihata min aina li muhammadin mulkal farisi war rum al farisa war rum to ina muhammad ya isa ya mulki farisawa da rumawa suka ce san ba haka bane saboda wa huma azu wa amna rumawa su suka fi da farisawa su suka fi girma su suka fi ɗaukaka sun fi ƙarfin Allah Muhammadu. Alam yakfi Muhammadan Makkata wal Madina yanzu Muhammadu da Makka da Madina ba su ishe shi ba. Har zai ce hatta tami a fi mulki Faris wa Rum har Muhammadu ya zana yana neman ko yana kwadayin a mulkar Farisawa da Rumawa suka ƙaryata annabi. shi manzon Allah ba wai ya nemi ya mulke su ne wai dan ya ji daɗin mulki ba a yana wa al'umma salbishir cewa karfin addini sai ya kai kun mulki farisawa kun mulki rumawa yahudi daga jin wannan labari sai suka kare ta annabi sallallahu alaihi wa sallama suka ce sam ba ka bane to shine sai Allah ya saukar da wannan aya da mayar da martani gare su da kuka ce ba zai samu mulkin ba bai isa ba faris da ruh sun fi shi kulillahumma malikal mulki mulkin kan na hannun hannun wa yake na Allah ne malikal mulki tutil mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadika alkhair innaka ala kulli shay'in qadir kalmar allahumma ma'anarta ya Allah ne asalinta duk inda ka ga allahumma to kama ana so a ce ya Allah ne to amma da aka shafe a a a wannan ya'un nida din sai aka ƙara mim a ƙarshe an cire ya da aka cire ya'un din sai aka jona mim a ƙarshe shine sai zamanto Allahumma maimakon ya Allahu duk inda ka ga Allahumma to haka ne wasu malaman suka ce mim din tana da ma'ana ma'anarta shine ya Allahu ummana bi khair ya Allahu kamar takadirin zancen Allahumma ya Allah ya Ubangiji ummana bi khair ya Allah ako ammana bi khair ka game mu da alkhairi ko ummana bi khair ka game mu da alkhairi ya Allah tabaraka wa ta'ala ka nufaci mu da alkhairi sai aka shafe harfin nida din kamar yadda ake cewa halumma ilaina halumma ilaina ai asalinsa hal umma ilaina ne indai a larabci ne halumma ilaina asalinsa hal umma ilaina ne kamar yadda Allahumma asalinsa ya Allahu ne ya Allahu ne to amma saboda yawan amfani da da ita al'umma ilaina al'umma ilaina ana yawan faɗa al'umma ilaina sai kawai aka zana halumma ilaina halumma ilaina halumma ilaina an gane yawa sai aka aka shafe wannan hamza din kenan to wannan kenan Allah shine mamallakin mulki ai malikal ibadi wa ma malaku shine ma'anar malikal mulki Allah kai ne mamallakin bayi da duk abin da suka mallaka malikas samawati wal ard Allah shine mamallakin sammai da ƙasai gaba daya ba wanda yake tasarrufi da su in ba shi ba cucil mulka man tasha kana ba da mulki ga wanda ka ga dama kamar yadda ka ba wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama mulki tutil mulka man tasha kana ba da mulki ga wanda kaga dama kamar yadda ka ba wa Muhammadu da sahabbansa wa tanzi'ul mulka mimman tasha kana cire mulki daga hannun wanda kaga dama kamar yadda ka cire daga hannun Abu Jahl da sauran sanadidu Quraysh da manya-manyan Qurayshawa Allah ya kwace mulki a hannunsu tutil mulka man tasha kana ba da mulki ga wanda kaga dama kamar yadda ka ba wa wasu larabawa wa tanzi'ul mulka mimman tasha ka kwace mulkin daga hannun wasu ka cire daga hannun farisawa da rumawa tutul mulka man tasha Allah kai ka bawa annabawanka gabaki ɗaya mulki kuma ka ba ka ba- kai umarni wa bayinka duk duka su yi da'a wa waɗannan annabawa wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u kuma ya Allah kana cire mulki daga hannun waɗanda ka ga dama cikin aljabbarin masu girman kai da dagawa irin su fir'auna yanzu fir'auna ba an yi mulki ba amma kuma Allah ya kwace mulkin Allah ya halakar da shi فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل ka kwace mulki daga hannun azzalumai jabbirai kuma ka sa bayi su saba musu kamar yadda Allah tutil mulka man tasha kana ba da mulki ga wanda ka dama kamar da ka ba annabi Adam da kuma ƴaƴansa wa tanzi'ul mulka mimman tasha kamar yadda kuma ka kwace mulki daga hannun Iblis da rundunoninsa kun san da Iblis ai yana da mulki yana da ji amma Allah ya kwace wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha ka ɗaukaka wanda ka ga dama kamar yadda ka ɗaukaka almuhajiri na wal ansar ka kuma ƙaskantar da farisawa da rumawa ko ka ce tu izu man tasha'u ka ɗaukaka muhammadu da sahabbansa har sai da suka shiga garin makka mutane dubu goma suka shiga ma- cikin garin makka suna masu ƙarfi wato zillu man tasha ka ƙaskantar da wanda ka ga dama a wannan rana irin su abu jahal da shi da mutanensa har sai da aka girgiza aka girgize su aka kawar da mulkin su aka je badar aka kakkashe su wannan duk ikon ka ne ya Allah wa tu'izzu man tasha Allah kana dauka wanda ka ga dama bil imani ka dauka wanda ka ga dama da imani da gaskata ka da gaskata manzanka sallallahu alaihi wa alihi sallama shine bil imani wal hidaya wa tudillu man tasha ka kaskantar da wanda ka ga dama kuma bil kufri wad dalala da kafirci da bata wa tu'izzu man tasha'u bit ta'a kakan ɗaukaka wani wanda ga dama da da'a wa tuzillu man tasha'u bil bil fakri wani kuma ka kaskantar da shi da talauci tu'izzu man tasha'u bil qana'ati war rida Allah kana ɗaukaka wanda ka ga dama ta hanyar yi maka wato nuna godiya da yarda da abin da ka bashi ko mun karancin sa wa tuzillu man tasha wani kuma zai kaskanta bil hirsi wat tama' da tsananin kwaɗayi da sa ido akan abin hannun wani biyadikal khair ya Allah hannunka alkhairi yake kamar yadda kuma sharri ma hannunka yake tabaraka wa ta'ala innaka ala kulli shay'in qadir lalle Allah kai mai cikakken iko ne akan dukkan komai kuma mai mai tasarrufi ne akan abin da ka ga dama babu wani wanda ya iki isa yi tasarrufi akan abin da ka ainihin wato yanke hukunci tabaraka wa ta'ala Allah shi ya ga dama ya kaskantar da kafirai ya ba wa manzon Allah mulki saboda Yahudawa a Makka ba wanda suke ke irin Muhammadu ce yanzu wannan yaron a gaban mu ya tashi dan talakawa a ce zai mulke ni shi ne za a zo a saukan masa da alkur'ani a ce wai ya fi kowa suka ƙaryata alkur'ani hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq ba wai wani abu yasa suka kare ta manzon Allah ba ba wai don sun san cewa annabi ƙarya bane ba a hasada da kiyayya ne shi sa suka yi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama Qur'anin ma cewa suka yi Qur'anin da Allah ya tashi saukarwa sai zo saukar akan wannan yaron dan me za a saukar akan wannan yaron da bai kai ya kawo ba laula nuzila hada alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات هكا الله مدوكي سركي أبدا فكشي دم لا تقدر لنا القرآن يقولنا يا رب ina ma da an saukar da alkur'anin ga wani mutum babba azim Allah ce a hum ya qasimuna rahmata rabbik su ne masu raba rahamar ubangijin ku ne ma za ku ce ga yadda za a yi ba mu za mu ce ga yadda za a yi ba to mu muka raba mutane rayuwarsu gaba daya muka ba wanda muka dama muka hana wanda muka dama Allahu alamu haisu ya sha'alu risalata Allah shi ya ga dama kuma shi ya san inda yake ajiye manzancinsa kuma shi yake fifita wani akan wani انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا Allah ce dubai da muka fifita sashen sa akan sashi falala kan ma sai an je lahira lahira ai ita ce mafificiyar falala wannan ta duniya ba wata abu ba ne a lahira za ga ɗaukaka kaskanci kuma a lahira za ga shi dan duk wanda ya kafirce wa Allah to zai gamu da kaskanci ranar tashi alkiyama Allah ya mana arziki ya tsare mu na'am malam تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل haka وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب shi dai Allah nan dai ala kulli shay'in qadir din nan dai shine kuma tulijul laila fil nahar kai ne mai shigar da dare cikin rana tudkhilul laila fil nahar kenan hatta yakuna an-naharu khamsu asharata sa'a wal laylu tisu ashara sa'a a tisu sa'at za a samu rana ko yini a samu awa goma sha biyar kamsa ashara sa'a dare kuma a samu awa tara kadai wani lokacin kaga dare da rana sun yi daidai wani lokacin kaga dare ya fi tsawo rana ya fi gajarta tulijin laila fil nahari kenan wa tulijin nahara fil layl إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرش يغشي الليل النهار يطلبه هفيفا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره Allah madaukin sarki din nan dai shine dai yake sanya dare ya rufe rana nasa ne ba na wani bane ku tambayi turawan duniya ɗan technology gaba ɗaya da scientist technologist da kowaye ba akwai wani wanda ya isa ya tasarrufi a kan yini ko dare akwai wani wanda ya isa ya hana haske ya zo kamar misalin gobe rana ba su wace an yi an yi wani science yan science sun yi science ɗin su rana ba za ta fito ba su saka hana ta ko su sa gaba ɗaya a rinka yin rana kadai ban da dare duk da yadda za su yi na kafirci ba ba sa taɓa wannan ashe wannan yana nuna mana akwai Allah ko ba ka bane hadi ya ƙi gasa da muka mun yadda yanzu wannan daren duk tsayar mutum bai yi sai hana zuwan daren nan zuwa ba ko ba ka bane bai yi sai hana daren nan zuwa ba kuma muna zaune yanzu nan da za ku yi haƙuri inda za ku daure mu ci gaba da karatun nan mu yi ta yi mu yi ta yi wala muna nan muna zaune za ku ji ana ta as-salatu khairun min an-nawmi asbahi ta yi muna zaune kuma sai muka gari ya waye kuma ba mu isa mu hana dare ya tau ba shine ya fi hudu asifa yana neman sa da ne da gaggawa da gaggawa tulijul layla fil nahari wa tulijul nahara fil layl kuma Allah kake shigar da rana cikin dare tabaraka wa ta'ala a samu um, dare awa sha biyar rana awa tara ko a samu rana awa sha biyar dare kuma awa tara wato kuridul hayya min almayyit kana fitar da wato rayayye daga matacci wato kuridul mayyit min alhayy kana fitar da matacci kuma daga rayayye kamar ya kana fitar da matacci a cikin rayayye rayayye a cikin matacci ka fitar da rayayye daga matacci yanzu kaga kafiri matacci ne ko amma sai yin kafiri ya haifi da ya zama musulmi haka yi ko ga mutum kasur gumin mushriki ne dan bid'a shirka ba ka ma kafan yaro fannin yaro harkar bokanci harkar tsafi harkar bugun kasa bid'a kan naman duk inda ake yin ta to suna tare su ne jagororinta amma insha Allah sai ka ga ya haifi wani ɗa wanda ya fahimci sunna da tauhidi tsantsa kaga tukhrijul hayya min al-mayyit tukhrijul hayya min al-mayyit wa tukhrijul mayyita min al-hayy zaka samu mutum mai addini musulmi mai tsoron Allah mai tauhidi mai takawa mai son Allah mai son manzon Allah sai ka ga a cikin tsatsansa an samu wani ya fandari ya marida ya zama arne yana faruwa yana faruwa kwarai da gaske ga ƙasa sai ga ƙasa tana bushe ƙarƙaf amma Allah sai zubar da ruwa idan ka sha ruwan sai a zuba wani abu sai ta fitar da wani abu rayayi ko ba zuba ne to wannan shi kenan mu din ma ai duk daga ƙasa muke minha khalaqnakum wa fiha wa minha taratan ukhra minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra to haka Allah yake yake tasarrufi yanda ya ga dama tabaraka wa ta'ala wannan yana nuna yakan iya fidda matacce a raye ya fita raye a cikin matacce wannan aikin Allah ne tabaraka ta'ala kamar yadda Allah ce a faman aw man kana maitan ko aw man kana mayitan fa hainahu kaga baka ga matacce ba yana kan mutuwa kuma amma muka raya shi akwai waɗanda suke rayu ne kuma Allah ya kashe su wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyaynaha muka raya ƙasa ko? yawwa kwai kwai kwai yana da rai bai da rai ko? amma daga cikin kwai ce ga Allah ya fi dawo mai rai ta kurijin hayya min almayyit kenan kaza za ta zauna ta yi kwai wanda za ka ɗauki kwallon ka sashi a tukunya ka dafe shi sai ka cinye shi ba komai amma in ya ɗan ɗauki wani lokaci sai ga ya fidda wani abu ko to har yanzu shi wannan kwai din ba ka ce bai da rai ba ko to kuma amma ai a jikin mai rai ya fito ya fito daga jikin kaza ko ya fito daga jikin maciji ko ya fito daga jikin duk abin da yake kwai wa tukhrijul mayyita min al-hayy kenan ka fitar da matacce daga raye ka fitar da raye daga matacce kawai misalin kwai ma ya ishe ka fassara wannan ayar kawai da ki kwai a jikin sa akwai tukhrijul hayy min al-mayyiti a jikin sa akwai wa tukhrijul mayyita min al-hayy kai akwai wata zuku man ta sha'u bi ghairi hisab ma duk a cikin kwai za a samu za a samu ka je ka dauki kwai kada tsora ba sai ka samu arziki ba Allahu akbar hikimar ubangiji kenan tabaraka wa ta'ala ko a samu kamar da muka buga misali tsakanin mumini da kafiri alhayy wal mayyit kenan ko kuma rayuwar zuciya da matacciyar zuciya wa tarzuqu man tasha'u bi ghairi hisab Allah kana azurta wanda ka gana ma ba tare da lissafi ba ba tare da tauyewa ba ba tare da kuntata masa ba tabaraka wa ta'ala wannan aikin Allah ne shi yake ba da arziki shi yake taimaka shi yasa idan ya tashi baka wasa ya irga ba bayarwa yake kawai inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghairi hisab lalle Allah yana sakayya ga masu hakuri yana ba su lada ba tare da ya irga ba tabaraka wa ta'ala na'am malam لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير na'am wato an yi wani mutum kamar yadda Abdullahi dan Abbas yake faɗa mai suna Al-Hajjaj ibn Amr ibn Abi Al-Haqiq da Qais ibn Zaid sun yi kokarin su kautar da mutane daga kan addinin su su kautar da musulmi daga kan addinin su su dawo da su kan addini na wato yahudanci sai wani mutum mai suna Rifa'a ibn al-Mundir da Abdullahi ibn Jubair da sa'ad ibn khaisama suka ce da su ishani bu haula il yahud ku nisanci waɗannan yahudawa don kada su fitance ku akan addinin ku sai su suka yi suka ce sai su waɗannan kai na farkon su ne waɗannan na biyu su suka gaya na farkon can cewa ku yi nesa kar ku rinka alaka da yahudawa su suka ce a'a mu gaskiya muna nan muna tare da su sai Allah madaukakin sarki ya saukar da la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin bai dace ba bai kamata ba ba ɗabi'ar mu'mini bane ya riki kafiri masoyi kuma ya watsar da ƴan uwansa mu'minai wa man yaf'al dhalik duk wanda ya aikata ya aikata haka fa laysa min Allah fi shay to shi ba komai bane a gurin Allah ai wa man yaf'al muwalata al-kuffari fi naqli al-akhbari ilayhim wanda yake ɗaukan san kafirai da nuna ƙauna gare su yana ɗiban maganganu da labarai yana kai musu ku ji fassara wannan ayar da kyau wanda yake ɗan wato zirga-zirgan kafirai ne sun sa shi aikinsa ya rinka zuwa yana ɗauko labarai cikin musulmi da mominai yana kai musu labari don su cutar da musulunci da musulmai kaga ya nuna yana son su yana ƙaunar su don su bashi albashi kuma ya mutu da bashi dan yazo ya bayyana al'auran musulmi a gare su falaysa min Allah fi shay to wallahi wannan ba komai bane a cikin addinin Allah ai laysa min dinillahi fi shay illa an tattaqu minhum tuqa sai dai in kun yi haka ne dan kuna jin tsoron fitinar su ai illa an takhafu minhum makhafa sai dai kun yaka ne kuna jin tsoron fitina da za su iya afkan muku ko za su kashe ku ko wani abu makamancin haka to wannan kwa iya yi ma'anar dai ayar shi ne Allah madaukakin sarki ya hana muminai su nuna ƙauna da soyayya ga kafirai su zauna da su su rinka shige da fice da su suna ɗiban labarai na muminai ko labaran musulmai ko sirrin addini suna kai musu kar ku yi haka kar ku nuna musu so da ƙauna sai dai ku nuna musu na baka kawai amma zuciyarku ba haka take ba shi ma wannan din idan ya zama to kataran sun yi rinjaye a kan ku ta yadda in suka bamci sabanin haka za su kashe ku illa an yakuna al-mu'min fi qaumin kuffarin yakhafuhum fayudarihim bil lisan sai dai mutum mumin yana cikin kafirai ne kuma yana jin tsoron sai musu muzarati da harshe kawai ka faɗa da baka dan ka kubuta amma ba ba wai dai ya zamanto aikin ka ne a aqida kama kai kana ganin ba laifi bane ba kai wannan din amma wa qalbuka mutma'innun bil iman zuciyarka tana cike da imani damdam amma kai ne dan ka kare kanka da kuma wata manufa da kake da shi kake da ita nan gaba don ka taimaki addinin Allah. Wannan aya tana nuna mana kamar taƙiya kenan. Kenan a iya yin taƙiya a lokacin da mutum ya ga za a kashe shi ko zai salwantar da rayuwarsa. Kisa malamai suka ce wa taƙiyatu la takunu illa ma khawfil qatli babu taƙiya a addinin musulunci sai dai in kana jin tsoron za a kashe ka ne. wanda ke jin tsoron za a kashi to ya halatta ya taƙiya abin da ake nufi da taƙiya ka ɓoye abin da ke cikin zuciyarka ka bayyana saɓanin haka don ka kubuta ma khawfil qatl wa salamatin niyya ka ji tsoron kar a kashe ka kuma niyyar ka lafiya lau ba ta da mushkila shine illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman sai dai wanda aka tilasta shi kenan taƙiya sai an maka tilas amma zuciyarka tana cike da imani wannan rahusa ne aka yi ma amma da a ce za ka haƙura ka bari a kashe ka ba ka yi ta iya ba to wannan kana da lada kuma babba ina fata ana fahimta kana da lada babba daga cikin malaman musulunci akwai wanda suka yi inkarin taƙiyar ma gaba ɗaya irin su mu'azurin jabal da mujahid sun ce taƙiyar ma babu ita da ne da farko akwai taƙiya amma yanzu musulunci ya riga ya karfi musulunci ya yaɗu ya shiga ko'ina babu inda za ka je a duniya ce babu musulunci shi sa suka ce kana taqiyatu fi budu taƙiya da da farko farko ne farkon musulunci ne shine budurul islami farko farkon musulunci qabla istihkami addini wa quwwatil muslimin kafin addini ya samu karfin hukunci da kuma su kansu musulmi su ka- su samu karfin addini suka ce wa amma yawm faqad azza Allahu al-islam falaysa yanbaghi li ahli al-islam an yattaqu min aduwwihim yau musulunci ya riga ya karfi babu wani bukatar ka je kai wani taqiya duk inda ka je ka bayyana addinin ka tunda addini ya riga ya yadu kun fahimci wannan wannan shine ra'ayin daya daga cikin ko wasu daga cikin malamai dangane da wato yin a, taqiya am akwai wata riwaya da ta zo an ce da wani mutum mai suna Sa'id ibn Jubair wanda kun riga kun san shi maruf ne ko a lokacin aikin hajji sai aka ce da shi Al-Hasan kana Al-Hasan yaqulu bittaqiyyati bil lisani ya halatta yana cewa ya halatta ai taqiyya da harshe amma wal qalbu mutma'innun bil iman zuciya kuma tana cike da imani kamar wannan shi al'asan yana halatta yin taƙiyya kenan sai sayyid ibn jubair sai ya faɗa cewa laysa fil islami taqiyya babu taqiyya a cikin musulunci innama taqiyyatu fi ahli al-amr ana yin taqiyya ne a mutanen da suke gurin yaki in ana yaki ake taqiyya amma haka kurin mutum yana zaune a cikin a gatar cikin musulunci yazo yana taqiyya a'a wa yuhadhirukum Allahu nafsahu lalle Allah yana jiyar da ku tsoron kansa da kansa ku ji tsoron uqubar da zai muku yukhawwifukum Allahu uqubatahu ala muwalatil kuffar Allah yana jiyar da ku tsoro da uqubar da zai yi muku idan kun nuna kuna son kafirai wartikabil manhi an idan kuka aikata abin da aka hana ku kuma kuka saba abin da aka umarce ku wa ila Allahi al-masir lalle Allah makoma tana gare shi tabaraka wa ta'ala to anan gurin idan kun lura da ayar ya ku yan wana na farko dai wannan maganar da muka yi tana nuna mana cewa a, maganar ta iya ba kun shi ake ta iya addini ba sabanin shi'a da suke ganin ta iya addini ne sun rawaito magana wai daga Ja'far Sadiq ya ce wai at-taqiyatu dini wa dinu aba'i لا دين لمن لا تقية له تقية الدين ناني كما الدين إياه ناني باب الدين ما قوان دبا da تقية abinda ɗan shi'a suke nufi da taƙiya shine kana da aƙidar cewa abubakar ya yarda kuma kafiri ne kana da aƙidar umar ya yarda kafiri ne kana da aƙidar usman ya yarda kafiri ne suna na aisha duk kafirai ne gaba daya kana da aƙidar cewa shi kansa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba shi ya cancanta ya zama manzo ba Ali bin Abi Talib ya cancanta ya zama manzo kana da aqida cewa dusa abai sun hadu sun yi zalunci tunda ba su ba da mulki wa Ali bin Abi Talib ba kana da wannan aqidar ta zage sabai amma idan ka shigo cikin musulmai sai ka zo ka yi shigar buntu sai ka nuna kana tare da su Laka dan shiya zai iya shekara goma a cikin unguwa bai bayyana muku aƙidarsa ba yana jan ku yana jan ku a hankali yana dan jefo a bar a hankali da ya ga za a gane sai ce a ba ka bane akwai 'yan shi'an da a gaban ka za su zo suna zagin 'yan shi'a amma wallahi 'yan shi'a ne wato babu shaidanin mutum irin na shi'a babu matsaliyaci a duniya irin na shi'a kamar yadda shekul islam ibn taymiya faɗa yace a duk duniya a cikin 'yan kungiyoyin nan da suke danganta kansu ga addini babu matsaliyaci irin 'yan shi'a kuma babu jahilai wato wanda wasan addini ba irin irin 'yan shi'a in ji shekul islam ibn taymiya in shekul islam ibn taymiya da haka ashe ba mamaki bane da kana zaune shi a shekarar shekaru bayyanawa ba sai a hankali kun saki jiki kun bashi ƴaƴan ku yana yana malamin islamiyya sai fara jefa musu tsiyar a hankali a hankali yanda ka san dandakuwa haka zai rinka sakin tsiyar daga bada tarihi sai a rinka kawo tarihin ƙarya a cikin tarihin sai a rinka bata abubakar a hankali a hankali sai kaga abubakar din ma bai da kima bai fito ƙarya ya zagi abubakar din ba amma zai rinka bada tarihi na bata shi ya nuna cewa sahabbai ma zalunci suke ba su ba ma Ali bin Ibn Abi Talib mulki ba wannan shine addinin Shi'a ta iya ƙarya ke dan da munafurci to mu addini mutum haka kurum kana da cikin musulmi ka zo ka ɓoye wata manufa da kake da ita ka zo ka ta musu ƙarya ta iya ta zama munafurci kenan ina fata ana fahimta to shi yasa malamai suka ce idan an zo yaki an zo jihadi nan ka iya yin taqiya amma wai haka kurum kana zaune da mutane kana zaune da jama'a ka- ka zo kana taqiya kana koye mummunan aqida kana bayyana musu taqiya wannan ba kana bayyana musu kyakkyawa an boye ko ya koye mummuna kana bayyana kyakkyawa wannan hadari ne kaga dadin sunna kenan sunna ala speaker ake faɗa mana ni na ko kuwa aqidar sunna ba so ake ma a bude speaker a ƙara mata bawa a faɗa kowa ya ji kawai mota ce wanda zai shiga ya zo ya shiga wanda zai shiga ba kuma ya zauna a baya shikenan kaga ba wani koyi koyi ko ba ga wani babu wani abin da zamu zo wai mu koyi mu ce mu ce a a a a a, a ba za mu faɗe shi ba saboda in an faɗa ka za ka ba a ƙarara za a faɗa da uslubi mai kyau kamar yadda Allah ya faɗa ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa kuma ya bayani kun fahimci wannan da kyau ko sai sannan kuma aya tana nuna mana bai halatta mutum ya nuna kauna da soyayya ga kafirai ba bai halatta ba ka nuna kauna da soyayya ga kafirai bai halatta ba kafiri malam kafiri kafiri ne musulmi musulmi ne babu kai babu kafiri maganar so da kauna babu kai babu shi يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي هل إذا كرشان آية نعم. الله يا هذا أمريكي كافرين أما تؤمني مسويا شوى لا تتخذوا عدوي وعدوكم كالكوريكي مكيانا كم مكيانكم wannan ita ce al'aqidatul islamiyya ita ce aqida ta musulunci yajibu an nadina Allah tabaraka wa ta'ala biha wajibi ne mu yi wa Allah bauta da wannan aqida ta alwala'u wal bara nuna kauna da soyayya ga ƴan uwan mu musulmai mu'minai duk inda suke duk garin da suke koda kuwa ba mu hada gari da su ba koda ba mu hada kabila da su ba koda ba mu hada yare da su ba kuma kafiri kuma ko a ina yake muke shi ko da kuwa makocin mu ne kai ko gida ɗaya muke da shi ko gida ɗaya muke da shi ko uwar ku ɗaya uban ku ɗaya in dai arne ne to babu kai babu shi sai inda shari'a ta halatta maka ka yi mu'amala da shi akwai inda shari'a ta halatta mana ta halatta mana mu kasuwanci da su ta halatta mana mu mu- mu- mu- mu- mu- mu- mu yi noma da su wanda akwai wurare ɗaiɗaiku da shari'a ta ba da dama mu yi mu'amala da kafirai amma ka nuna kauna da soyayya har ma ka ji mutum musulmi yana cewa wai wai ya wannan musulmi wannan zamanin ba gwanda har nan ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah tsare mu da wannan mummunan zance kuma wannan aya yan uwana yanzu ne za ta yi aiki akan yan Najeriya sama da da yanzu da yake kafirai sun rike ragamar mulkin ƙasar nan mulkin ƙasar nan ya koma hannun arna ya koma hannun kirista suna nan suna kimtsa-kimtsa suna shirye-shirye suna nan suna nuna murnarsu suna congratulation ɗin juna saboda raga mata dawo kansu da an azabtar da mu shekara takwas ana azabtar da mu an karɓi mulkin nan duka duka bai wuce shekara uku ba ka iya cewa ma bi da wani abu namu ya karba ba mu gama warkewa daga cutar da aka yi mana wancan ba barnar da aka yi na wadancan shekarun ba a gama rolewa don wancan shekarun barnar da aka yi shekara takwas nan tana bukatar shekara talatin nan gaba kafin a gama role barnar da wancan mutum ya yi na sai ga shi kuma ashe sun yi dabara da yake suna da wayo shi mutumin nan yan arewa suka fitar da shi daga kurkuku da wasan nan daga kurkuku yake ba 'yan kudin ba ne 'yan uwansu suka fid da shi ba don su da kansu da kansu 'yan bakin ciki ne amma mu din dai 'yan arewa da masu mulkin mu da masu sarautar mu da 'yan siyasar mu da manyan manyan gwamnatin mu muka ciro shi aka ciro shi kuma aka ce zai zama shugaban kasa kuma ya zama yana zama ya juya baya duk wani wanda ya shiri da Obasanjo kafin ya azabe shi sai da suka bata da shi suna hawa suka yi mana illa wanda ban farga ba aka ɗauke a tiku daga gwamnan adamawa a matsayinsa na musulmi saboda deputy ɗinsa kafiri ne amma babu wanda ya farga ya gano aka miƙa shi ya shiga abuja bai yi wa al'umma musulmi komai ba kuma bai yi wa 'yan najeriya ba komai ba suka zo suna ta fada da shi da shugaban kasan abun kunya saboda ya yi fakin ɗinsa ya ajiye shi a gefe kusan ka ce kamar bai da amfani arne ya rike adamawa ya yi barna da zai yi je ka adamawa ka tambaya ka sha labari ka ji irin barna da aka yi yanzu ma sun samu wannan damar sai suka sake laluman wani gwamnan kuma wanda mataimakinsa arne ne me yasa ba za su zo jigawa ba su dauka me yasa ba za su dauka a sakkwata ba me yasa ba za su dauka a kebbi ba me yasa ba za su dauka a kano ba ha saboda suna da manufa su abin da suke da manufa suke yi duk abin da za su yi sai sun tuntuɓi malamansu na kan sun suke tsara mu ce ga yanda za ku in kun yi kaza kar ku yi kaza kar ku yi kaza kar ku yi kaza muku gane ba ba ma yi ba mu da gogaggun yan siyasa ne waɗanda suka cancanta su rike wannan kujerar a cikin waɗannan wanda na ambata babu ne akwai me yasa ba ɗauke su ba kawai tsabar ra'ayin a yi wa kiristanci aiki ne a ƙasar nan to ku musulmi in ku hau kujerar ku ba ku yi wa addinin ku aiki karamin ma'aikacin gwamnati da za a je masallacin unguwarsu zai je ofis ɗin sai ce yalla bai ka taimaka da Allah madaukin sarki maka arziki ka samu wannan kujera ka taimaki addinin Allah masallacin mu yoyo yake yi a agaza mana ba mu da inji da radio ba mu da kayan sauti sai ce kaga akar maka lawo ka gani nan ka zauna kujerar ni aikin gwamnati aka dauke ni kuma ni aikin gwamnati zan yi maganar neman taimako ku bari mun je gida ku same ni ni ba aikin Allah nake ba ba aikin addinin musulunci nake ba ina aikin gwamnati ne ina yi wa kasa ta hidima ne abinda mutanen mu suke faɗa kenan to yanzu za ku gane cewa arna suna yi wa addinin su aiki kuma yanzu ne za ku gane kuran ku kun ji ai kasar yadda ta yi shi kowa ya shiru saboda kowa yana tunanin ya za a yi ya za a yi ya za a yi ya za a yi a yanzu kasar nan ba duk wani wuri mai muhimmanci ina gaya muku ba musulmi bane akai na duk wasu wurare key office ko wurare masu muhimmanci ba musulmi bane akai idan baka sani ba je ka bincika ga jarida nan ko kwanan nan daily trust ta buga ko ta sha takwas ga wata ne ko nawa ne wallahi wani gurin malam za a fara lissafa arna arna arna sai an lissafa arni talatin sai ga can da karshen sa musulmi daya sai ga shugaban gurin arne ne mataimakinsa arne ne sakataren arne ne pro din arne ne wane ne arne ne mai kula da masinjoji musulmi shugaban masu sharan ma'aikata kaza musulmi wallahi nake gaya muku manya-manyan ofisoshin sojoji ku bincika su waye suke rike da shi arna obasanjo da ya hausai da ya kori manya-manyan sojoji musulmi wanda ya ga akwai hop nan gaba za su iya zama ko shugaban kasa ko na ya bi gaba ɗaya karkaɗe su duk ya kore su kar ku manta a lokacin obasanjo ba a rage ma'aikata ba wai ne sa ba ma izina wai dan me sa rage ma'aikatan an rage ma'aikata kuma ku tambaya a kudu haka aka yi hanyoyin na rage ragen ma'aikatan a najeriya babu kudin da za a ɗauke nauyin ma'aikatan ne ya rage ma'aikata saboda yana da wata manufa an rage ku an kokore ku a hankali an ta ɗaukan wasu arna ana shigarwa ana ɗauka ana shigarwa dai in an rage an sanar in za a ɗauka musu yan gaya maka sai dai kawai ka ga mutum ya zo je ka abuja kai kallo kai ba ka ce ba ka ce abuja a arewa take ba saboda sakacin mutanen mu yan arewa da masu mulkin mu da 'yan siyasan waɗanda ba su da kishi da manufa ta addini yanzu ka duba wannan motsin da aka yi su ba su yi wani motsi ba amma idan rikici ne wani abu da ya shafi kansu wannan sandan majalisa ba har karya ta ake yi a dauke ta a jefa da ita a dauka aika za aika da ita amma wannan kaji wani ya magana a dan Kano ne ma fara dagawa ana cewa an ba wa na madika za sai dan Kano ya daga ni ce I support the idea ba kano musulmi to me zaka ci wanda suke so daga hannu wanda ba sa sofa ba ku da majority zancen ku ya riga ya kare akwai bakin ciki da bacin rai da ya wuce wannan yanzu wannan ba nuna son arna bane sama da son musulmi to matsalar shi ne gaba ɗaya a cikin mulkin su ideas su babu magana addini su suna hawa kan wannan kujerar ne ba da sunan addini ba kawai suna hawa ne sunan mulki su more kwanan nan ɗin nan ga shugaban NNPC ta Najeriya musulmi ne amma an cire shi an sa wani kasurgumin arne saboda suna da manufa NNPC Najeriya ba kuɗi ba kenan kudin Najeriya gaba ɗaya daga ina ke zuwa to ya ɗauka ya sa ɗan uwansa arne yan saura su shugaban sojoji da bazauko sai dai ku ta masa addu'a Allah ya tsare shi amma wallahi ina ga muku in ba wani taimakon Allah ba sai kun jira abin da zai faru daga baya ko a canja shi a sa'ar ne ko kuma a canja shi a yi muku wata dabara da ko wani rubabban musulmi rubabbe wanda bai da komai sai a jona shi in kai magana kaza kaza ya ta ba musulmi bane yana sallah shi ba suna da manufa ba suna da manufa mu ne ba mu da manufa mu ne mutum zai zai hau kujerarsa har ya gama bai taba tunani ya zai taimaka wa kasarsa ba yanzu wannan na disamba wallahi kuka mutane manyan mutane suke ce a gaban shi kuka kuka ana kuka ana ka rufa mana sai taimaka ka yi hakuri kar ka karɓi wannan ka taimaki kaduna kar ka jefa al'ummar musulmi na kaduna cikin halin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace shi ya tafi abuja da manufar al'ummar su yanzu ba ya zama mataimakin shugaban kasan ba wallahi ka daina jin duriyar sa sai ka ji cewa kasar ma kamar babu deputy president mana abin da an yi an gani ba ga lokacin a ciko da ubasan da ba me a ciko yi kawai fakin da a sai da yi kawai sai dai a dauke shi da cin albashi kawai ko taro ya gana ma Allah bai tura shi ba sai tura sakataren gwamnati iya nan kuma to kai ma kuma zaka gani kuma in Allah ya sa da namadi Allah da zai biya maka bukatar ka ba tunda kai ma baka biya wa musulmi bukatar su ba kuma abin da aka zabe ka dan shi baka yi ba ka taimaki kafirai ka kaskantar da musulmai la yattakhidhu almu'minuna alkafirina awliya min duni mu'minin kada kada kada kada mu'minai su riki kafirai su so su su nuna kauna gare su su hada kai da su dan su kaskantar da musulmi su ciyar da musulmi baya wallahi lokacin da aka yi wannan abun mala a Kaduna mala an na fitowa suke suna celebrating a titi suna ihu suna buga kwanuka ana tsalle tun da Allah ya kaduna ba a taɓa sa mata gwamna ne ba ko a zamanin mulkin soja kaga yanzu anan Kano gwanda ma Kano an kawo Oneye ko an kawo har ne Kano ko to wallahi Kaduna ko a mulkin soja ba ta arne ba kuma babu tunanin arne ya mulki Kaduna amma yanzu kaga a lokacin Jonathan arne ya hau yana hawa aikin da ya fara yi wa addinin sa kan iya hawa ana nada shi na sarakuna ina masu manya-manya rauna ina waɗanda ake musu algeta ba a san zaman ku ba ballanta na tashin ku jagororin al'umma manya-manya kuna ina ina taimakon al'umma ga hawayenmu yana zuba ga haran addinin Allah yana zuba me kuka yi ina gwamnonin arewa kuna ina ina manya-manya gogaggun 'yan siyasa na arewa ina masu kishin arewa ina arewa consultative forum aina antum babu shiru saura kuma zaɓe kaga yanzu ka'idan mulkin ya kamata na arewa ne suna ji suna gani an kwace mulkin hannunsu pdp din ma an kwace ta jam'iyyar ta zama ba su da fawa don obasan da yake jiya pdp sai abin da ya ga dama kuma dama ya riga ya faɗa ya je waje ai ba ya je us ba ko us ko ina ne zai taro aka yi hira da shi ya ce ko annabi isa ne ya sauka a najeriya bai isa ya sa a yi zaɓe mai kyau a najeriya ba kaga wannan ya faɗa ƙara cewa zaɓen nan da za su sake yi ba za su yi adalci ba me kuke jira kuma me kuke jira babu ai ya riga bayani su ne kuma su kulla ba su cewa ni abin da nake kira gare shi don Allah duk wanda yake da wani matsayi a gwamnati a matsayin sa na musulmi ya tuna Allah ya dubi girman Allah ya taimaki addinin Allah iyayen da zai iya duk wani wanda yake da wata dama a wata ma'aikata cikin ma'aikatan gwamnati yayi- ya dubi girman Allah ya tuna Allah ne ya kai shi wannan matsayin ya yi kokari ya taimaki addinin Allah kafin ya mutu yanzu dan Allah ina ya raduwa yana kabari duk mulkin da aka yi duk abin da aka yi ina yake bawan Allah yanzu yana kabari da ya san zai mutu yanzu da bai yi abin da ya yi ba da abin da zai yi da ya fi haka kyau amma bai san zai mutu ba haka ne ba ba gaba ne duk yadda yake son mulkin kaga akan kujerar mulkin ya mutu a cikin gidan mulkin Allah ya turo mala'ika ya dauke shi kuma zai je mai tambaya tun daga alif har ya na'am ba wanda za a bari ya alƙawarin Allah ne tunda za a tambaya annabawa wala nasalanna alladhina ursila ilayhim wala nasalanna al-mursalin wala naqussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin wanda aka aiko musu sai mun tambaye su su din ma su ma annabawan ba su ne dai manya ba to su ma sai an tambaye su to waye ba za a tambaye shi ba to mu wa'azin da muke yi wai wai ka gyara ne dan an zo tambayan ka ka samu abin da zaka bada ansa ka samu abin da zaka bada ansa ka samu abin da zaka bada ansa al'amura sun ci baya sama da kuke tsammani kuma addinin nan wallahi dole shi za a yi saboda shi ke wayar da kan mutane rashin addini shi ke mai da mu baya in aka hana ku addini to za a danne ku a dan kofar da ku a hana ku ku fahimci komai saboda a cikin addinin ku ne za ku gane kuma ku kulla kyakkyawar alaka da malaman ku ku so su ku kaunace su kuma ku ba su kariya da duk abin da Allah ya hore muku hatta da ranku dan Allah ya tsare muku jagororin ku malaman ku dan su ne za su tsora ku akan hanya ta daidai sai neman duniya yana neman duniya to ga wani kuma shi lahira yake nema kuma yana tsora ka akan hanyar lahira da kuma addinin mu bai ce mu zuba ido muna ganin ana barna ba mu shiru ba addini ne da aka gina shi akan al'amur bil ma'ruf wan nahy anil munkar muna faɗin wannan magana ne don wanda zai gyara ya taimaka ya gyara ka duba irin sarkin musulmi aka ce sarkin musulmi an naɗa ka ne dan ka wakilci musulmi amma sai yawa yi gari ya zo yana yi wa kan aiki na'am yash'ur aw la yash'ur ya sani ko bai sani ba tun da ya zo yana ta fada dan me za a ce kaduna ba za a sa gwamna arne ba iya taiwa musulmi fada saboda shi shine sarkin su amma me yasa da aka karkashe musulmi a jos baka yi wa kan fada ba ko ba ma jin ka ne me yasa da aka karkashe bayan Allah plato me yasa baka je kai ta fada ba kai ta rubutu a jarida kana fadin cewa ba a yadda ba me yasa baka yi wannan ba jiya ma arna shekaran jiya ma arna a barikin ladi sun kama fulani guda uku sun yanka su sun kone su fulani ne suka je neman shanunsu aka kama su aka yanke su aka kone su sojojin da suke bada tsaro a gurin musulmi ne duk aka yi disarm din su aka kwace bindigogin su kaga za su yi tunda sun samu dama yanzu mulkin kasar ma gaba ɗaya hannun su yake dama da namu ne yake kai bai yi magana ba an kashe mutane a filato an yi tabargaza an yi barnan da da yi ba amma nan da aka zo ana rikicin boko haram da kakkausar murya yar ado yake faɗa yace ai in shi deal with them ai maganin su ai kaza sai gashi duk wanda aka kashe ma bayan boko haram da aka kashe ba eh Allah ne kawai suka rika samu mutanen da rika tun bude musu wuta kawai na'am ga yan Niger Delta waɗanda suke neman kassara ƙasar suke ɗebe fetur ɗin ƙasar su yaƙi sojoji su kasu ba a yi amfani da wannan lafazin ba sai waɗannan waɗanda kuna sane da duk motsin da suke yi inda akwai security a cikin su duk abin da suke ana sane da su har ranar da suka ce za su fita jihadin akwai mutane a cikin su daga bayan Mr. Zari to an yi ne daman dan su yi kuma a kasu kai wasu ma da yawa ma duk zuga su ake su je su yi din akwai matsaloli muna cikin matsaloli babu yadda za mu yi sai mu koma ga Allah kawai shi sa rayuwar nan kana tunanin abin da ke da musulunci wato hawan jini wasu ya kama ka Allah nake gaya maka hawan jini sai ya kama ka yanzu na ana nan da yan watanni sai za ku sun fara fitowa jama'a a taimakawa zaɓe mu insha Allah za mu yi muku kaza za mu yi muku kaza ƙarya yake to waɗanda za su ce mu zaɓe su nan me yasa yanzu ba mu ji motsin suka fito suka nuna rashin yadda su da abin da aka yi ba ko ba gaba ne kana so ka ce mu zaɓe ka mu zaɓe ka mu yi ma kaza mu yi ma kaza ko me yasa yanzu baka bi mana haƙƙi ba tsakani da Allah fa za su bari yanzu sai an manta sai kuma su fara fitowa suna rami suna ihu suna zagayawa suna zagayawa wasu kuma za a ta ba su kuɗi daga Abuja wasu ta buɗe ofisoshi na kantar wa harna mu kai iya karfin mu za mu ta wa'azi har ne dai kana zaɓa har ne za mu yi iya karfin mu insha Allah tabaraka wa ta'ala sai dai kuma idan kun ga dama kun je kun zaɓa to mun dai sauke hakkin Allah kuma wannan muna yin sa ne kamar yadda Allah ya umarce mu yi kuma iya rayuwar mu kuma mun san komai zai iya samu mu akan wannan amma alhamdulillah ka tafi ta hanyar Allah ko ba ka bane yawa dama wahala ta ishe ka wani zo ya karisa ka ya kwashe ma dan zunubin ka ka je ka samu shahada a wurin Allah kuma addini ya dada ci gaba ta dalilin wannan barnar da yayi na'am Allah ya tashi wasu a bayan ka wanda sun fi ka kuma daman malam Jafar ya faɗa Allah ya masa rama yake cewa yake cewa yake cewa waɗanda suke faɗa da addini yana biya musu cewa sani cewa su yanzu masu da wannan da ake gani malaman nan yanzu kai ne kuka gani kai ne fa kawai ya fito kuka gani duk kuka ɗorta to ina ga gangan jiki in ya fito kuka shi da kwanji da kiba haka ya faɗa kuma sadaka ya yi gaskiya Allah ji kanshi da rahama sai ga shi kisan sadin sai ya kara wa sunna ɗaukaka muka samu mabiya a cikin ofisoshin gwamnati muka samu mabiya cikin manya-manyan sojoji muka samu cikin manya-manyan 'yan sanda muka samu cikin immigration muka samu cikin ss muka samu cikin wane ne cikin wane ne cikin wane ne babban mutum wallahi da ke ga mutum wanda baka tsammani sai ka je na addu'a Allah ji kanshi da sai ka yana sawa a motarsa sai ka yana cewa kaza yana cewa kaza muna da jama'a daidai gwargwado fa karfin su aka fi wallahi kuma muna da hope a Najeriya ina gaya muku wannan ba ina karya muku gwiwa bane muna da hope amma waɗanda ya kamata a ba su dama su rike kasan su jagoranci tunda an san su waye su ne ake dankwafe su ake danne su ake hana su motsi amma duk ranar da suka karɓi kasar ku ba za ku ga bambanci kamar yadda arna ana suna karɓa an fara ganin bambanci kuma ko muna addu'a Allah kawo wannan lokacin Allah ya mana mai kyau na malam قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير قل in تخفوا ما في صدوركم ga musu in kuka koye abin da ke cikin zukatanku min mawaddatil kuffari na nuna kauna ga kafirai ka sa akwai munafukai sai su koye suna son arnan amma sai su koye au tubduhu ku bayyana ko ku koye ku ɓoye ko ku bayyana san kafirai din kaunan wa fi'lan ya Allah Allah ya sani da bayyana wanka da ɓoye wanka diddi ne a gurin Allah in tusirru ba fi qulubikum li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam in kuka ɓoye abin da ke cikin zukatan ku ga manzon Allah min at-takribi la qaryata shi aw tuzhiruhu bi harbihi wa qitalihi ko kuma kuka bayyana ta hanyar yaƙansa sallallahu alaihi wa sallam ya'lamu Allah Allah ya sani wa yahfazuhu alaikum kuma Allah zai tsare manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hatta yujazikum bihi kuma zai tsare in kun yi aiki mai kyau na nuna kiyayya ga kafirai da san mu'mini Allah zai muku sakayya akai kuma in kun nuna kuna son kafirai kuna kin manzon Allah shi ma dai Allah zai tsare aikin kuma zai muku bayani kuma zai muku sakayya akai dalla dalla sai yace mai kuma wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard shi Allah nan dai shine ya san abin da ke cikin sammai kuma shi ya san abin da ke cikin kasai idza kana la yakhfa alayhi shay'un fi samawati wa la fil ard fa kayfa takhfa alayhi muwalatukum lil kufari wa maylukum ilayhim bil qalb Allah tabaraka wata'ala da abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasai bai buya a gare shi ba tabaraka wata'ala to yaya abin da ke cikin zukatan kuma zai buya gare shi duk sama gaba ɗaya ba ya san komai duk ƙasa gaba ɗaya ya san komai sai kai ɗan adam ɗan tsito wani abin da zaka boye wai Allah bai sani ba kuma shi ya halicce ka shi ya halicci abin da ka boye ne shi ya halicci abin da kake amfani da shi kake boyewa ya za ka ce bai sani ba zahir a bayyane sai Allah ya ce mai kuma يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا na'am وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه na'am والله رؤوف بالعباد yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara za ku samu labari za ku gane ranar da kowace rai za ta tarar da abin da ta aikata na alkhairi muhdaran a halarce a fili dalla dalla wa wajadu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada duk abin da ta aikata ma'amilat min khairin na alheri Allah bai ɓoye ba komai tabaraka wa ta'ala wa ma'amilat min su haka duk abin da mutum ya aikata na sharri tajiduhu muhdaran za rai za ta samu wannan abin da ta aikata a gaban Allah kuma a gabanta tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida tawaddu ai ita rai din za ta so lau ina ma da a ce bainaha tsakanin ita rai wa bainahu da tsakanin mummunan aikin da aikata da ta aikata amadan ba'ida a samu makanan ba'idan wani wuri mai nisa wani mutum zai zo ya ga aikinsa in ya ga aikin mummuna zai ce wai yo Allah ina ma da ina da nisa tsakanina da wannan aikin kai ta aikata ba amma kuma za ga baka so ka haɗu da shi mutum zai yi burin ina ma da tsakaninsa da mummuna aikinsa kama bainal mashriqi wal maghribi al'amad ana nufin al'ajal ina ma da an samu ajali lokaci mai tsawo alghaya allati la yantahi ilaiha matukar da ba za a kai ta ba imam al-hasan al-basri yake cewa ran tashin kiyama ranar da wannan abin zai faru يسر أحدهم ألا يلقى أمله أبدا mutum zai buri ina ma da bai ga aikinsa ba kwata-kwata duk barnar da mutum ne na nuna kauna ga kafirai na nuna soyayya ga kafirai barna shan giya caca zalunci cuta ka kashe wani ko ka sa a kashe wani ko ka danne addinin Allah ko ka yi gaba da addinin Allah ko ka ce masu addinin Allah yan kauye ne ko ka ce masu karatun addinin Allah da wa'azi su ne masu tada rikici su ne masu tada hankali ka yi kokari da mulkinka ka yi kokari da damarka ka danne su ka kashe su ka daure su ka ɓoye su ka hana su sakat za a nuna maka wannan aikin dalla dalla kuma za ka yi buri ina ma da baka ga wannan aikin ba da yuhaddirukum Allah nafsa da Allah ya gaya muku ko sai dai da maimaita kuma har yanzu fa Allah yana tsoratar da ku kansa da kansa ku ji tsoron hukumar Allah wallahu ra'ufun bil ibad ka duba Allah mai rahama ku koma ga Allah dan Allah mai tausasawa ne ga bayi tabaraka wa ta'ala abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu nada wanda muka yi na kuskure ko tuntumar harshe Allah ya mana akwa Allah ya mana rangwame subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wannan ma ke cewa mala assalamu alaikum da Allah ina neman ƙarin bayani dangane da wannan aya ta cikin suratul ali imran qad kana lakum في فئتين التقتا آية شابي mun gama bayani a duk bayanin zamu yana nan a cikin kasar sai ka je ka nemi kasar ko ina jin ko bai zo bane ko kuma ya zo ka ga ba su mun sake masa sabon tafsiri ba sai ka samu kasar wannan ke cewa da Allah malam Allah ya saka maka da alkhairi akan wannan ilmantarwa da juriya da haƙuri da kake yi akai malamai ne ne hukuncin wanda yana azumi na nafila ko na farilla sai ya mafarki malam shi azumin sa yana nan eh azumin sa yana nan ba abin da ya samu azumin sa mafarki da za ka yi ka fitar da mani baya lalata maka ba zai bata maka azumi ba ko na ko azumin nafila ko na farilla wani dan uwa nan ya tunatar da ni akan maganan ah, shar da aka ce ah, biyadikal khair a hannunka alheri yake a nan abin da nake so na ce shine ma'ana shi kansa sharri din Allah yana sane da shi sabanin kamar wasu daga cikin yan bid'a mu'tazilawa da sauransu da suke ganin cewa akwai abin da Allah bai da iko akai kamar misalin idan kaga an sha giya to an fi karfin Allah ne an shi aka sha idan an yi zina ma an fi karfin Allah ne aka sha kokarin tsarkake janibin ubangiji ta wannan sai suka tabbatar wa Allah kaskanci Um, ba a dangantawa Allah sharri kamar yadda manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi wa sharru laysa ilayk ba wai muna danganta bayanin nawa ba ina danganta sharri ga Allah bane tabaraka wa ta'ala ma'ana ina nufin shi ma sharri din Allah yana sane da shi dan in an ce bai san da shi ba kaga tawaya ne ga Allah tawaya ne ga Allah wala wala Allah eh, eh, lafazin da ya kamata ne amfani da shi shine ban yi amfani da shi ba jazakallahu khairan da Allah malam ina eh, tambaya ne dangane da rantsuwa da shugabanni suke yi Um, sai mutum ya rantse da constitution kadai ba tare da a ya rantse da alkur'ani ba gudun kada ya rantse da alkur'ani ya saba alkawari to ita rantsuwa fa ana yin ta ne da dami da Allah ake rantsewa ko maganar Allah ko constitution ai ba a rantsewa da shi wannan rantsewa da constitution da ai kafirci ne ba musulunci bane ba ba addini bane ba kawai dai mutane dai an zo ana yin ta yanda kuma ba yanda za ka yi dole sai kai tunda daman kafircin ne yake tsarin kafircin ne yake gudana a kasar to wai shi yake ganin kamar wai mutane suna dabara ne sai su rantse da constitution kawai ba za su rantse da alkurani ba dan sun san ba za su cika alkawari ba to da karar da constitution wanda karar da alkurani abinda kai na kuskure ka nemi Allah ya taima kayan rantsuwa da alkurani cewa ka yadda wannan alkurani shine jagoranka kuma ka ce zaka yi iya kokari akan iya abin da zaka samu iko zaka yi iya kokarin ka abin da ya gagare ka ba shi ne sai ka bar wa Allah to amma mutum sai ya ke rantse ma da alkurani ya rantse da wani alkurani din wannan kuma gaskiya ba karamin hadari bane ba sai kuma mutane su ta tuba kuma illa kenan sai daga cikin illolin tsarin kafirci ba tsarin musulunci ba gobe rantsuwa ma sai a dauko constitution malam a dauka a baka da shi zaka rantse constitution wannan malam ke cewa ah, gurin magani ne na je sai aka ce mai magani yar boka ce boka ce sai na ce ba zan koma ba amma maganin wai kafin ta hau bolanta take bayarwa kuma sassaƙi ne da gari zan iya amfani da su ko in zubar kuma zan iya zuwa in karɓo maganin kafin ta fara hawa borin hawa malam da za ka je gurin mushriki arne duk wanda yake bori yake wannan ba kafiri ne mushriki ne tsabar tsafi ne kawai tsantsa da alaka da aljanu su kafir shewa Allah su yi da'awa aljanu yanzu duk masu maganin duniya nan ka sai ka je gurin yar bori shawara ta karkaje boka ce kuma ko kafino ne ni a wuri na karka je karba kafino ka kafino ba nata bane to kafino karka je karba wajen ta saboda akwai shi ba idan ta baka magani kai nasara dole sai sai ka ji a ranka cewa a lalle yar borin nan fa ashe dai ba ba dama shedan ma zai rube ka ma ka dauka ai abin da ma take ma ba laifi bane da haka karka je ka nemi wani ga masu magungunan gargajiya masha Allah akwai ahlus sunna ma da yawa waɗanda sun kware akan harkar itatuwan nan kuma akwai albarka akwai amfani a ciki tsallaka sai ka je gurin wata mace kuma mace ma boka kuma yar bori kazama haba wato na lura wato gaskiya akwai gyara a cikin aƙidun mutane ni na ga kamar kamar yanzu ya tamu mu wuce wannan abin fa ko da ke da mutane kala kala ne wallahi alam ina ko bai daɗe da abin nan ba wannan wani abu ne wani abu ne boka ma dan bori ina lokacin dan bori ina ganar da mu za ka dan uwana duk Allah ka yi hakuri kar ka je kuma wannan maganin da ka koma gida ka zubar da shi saboda shi ba da Allah malam wai ana yi wa sujjadar ana yin sujudar rafkanuwa a sallar nafila kamar farilla ina ana yi ita ma sallah ce ai ko ko ba ka bane yawa ita ma sallah ne ana yi malam da Allah me asalin dunkule hannu idan ana yin sallah ne an ji mu kenan ko kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu ahyanan annabi yana aikatawa kai ma wani lokacin ka dunkule in za ka yi in za ka yunkura su sai ka yunkura ka dan ka dunkule kamar me mai kwaba gari haka annabi yake ya zo a hadisin ingantacce da Allah malam nan su ai mun bayani akan sallar mata kamar sallar magariba da isha'i wajen bayyana karatu sai su ɓoye da shi manzon Allah ya ce mana ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yi Allah mai da kai gida lafiya Allah mai da mu duka gida lafiya da sallar maza da ta mata duk iri ɗaya sai dai wurin da manzon Allah ya bambanta yanzu kaga in mace za ta yi sallah za ta lulluɓe jikinta ko ko ba ka bane amma wajen karatu za ta yi karatu irin na namiji amma za ta jiyar da kanta ne magariba an ta yake yar uwa mace za ki bayyana karatu amma ki jiyar da kanki yanzu kin ga namijin yana karatu ba yana daga murya ba yana yi da karfi ko yawwa yana yi da karfi to ke in kin zo za ki jiyar da kanki ne haka isha'i ma haka asuba'i ma wurin koyewa ki koyi wajen bayyanawa kuma ki bayyana wannan shine abin da ya kamata ku yi waɗannan ba tambayoyi bane shawarwari ne suke bayarwa suke da kuma suke nema wannan yake cewa da Allah malam duk lokacin da zaka fita da'awa zuwa wani ƙauye ko wani gari da Allah ka rinka sanar da mu mu a jama'ar ahlus sunna na wannan unguwa na wannan masallaci don mu rinka bin ka muna ba da gudunmuwar mu da ranar karatun ka idan ka zo in kana da wata fita da zaka yi a rinka sanar da mu to insha Allah malai kirma sai na baka damun kai ne mai sanar da lakcocin ga ta nan na ba shi insha Allah zai sanar da wannan malaci ake yi shi kuma a masallacin a unguwa ta shagari kwatas akwai wani dan shi'a da yake zuwa yake yin sallah a wannan masallaci kullum bayan ya gama sallah sai ya yi wannan addu'ar da ake na tsinewa abubakar da umar ya ce wallahi malam kullum sai ya yi wannan abin yana bakanta mana rai kuma kuma mutane suna ana ganinsa amma an gyale shi to malam dan Allah wace shawara za ka ba mu kuma wai da liman ma wai da liman kuma a masallacin mu da liman kuma su ma suna zuwa nan masallacin zuwa wannan karatu wallahi malaman mu ya mutu garbaci dangane da wannan mutum to sai ku je sai ku jira sai malam Abdullahi ya je ya zare muku shi ya dauke shi daga masallacin ko sai ku fita muku da shi yanzu Allah ne kuke da bukata ana ni kaina wannan magana haushi ta bani ku da masallacin ku da unguwar ku idan shi ya gina masallacin ba ku tafiya ku bar masallacin sa a gaban ku yazo yana sallah yana zagin Abubakar da Umar kuna gani kuma da wanda gini idan ma ba masal idan ma ba liman bane kaddara ba liman bane zuwa yake yake sallarsa sai ku ce kaga kai wannan masallacin mu na sunna ne bai kamata ka rinka zuwa nan kana yin sallah kana zagi Abubakar da Umar ba daga yau haramun alaikar ka sake shiga nan in za ka yi sallah irin ta musulmi ka yi in ba za ka yi bakar ka sake zuwa nan ku je ku kai rahoto ku gaya wa DPO unguwarku ku ce ga wani yana so ya kawo muku rikicin addini ku kai rahoto mai kyau wayayyu ku yi wannan idan ku ba haka ba limanci ba yake to me kai ku da zuwa ku biyan shiya ashe yanzu duk abin da muke muku bai da amfani kenan tsakani da Allah to wajibi ne ku je ku tada kwamitin masallacin da jama'ar unguwar ku je ba wani magana koyewa ku ce wannan mutumin kaza kaza karara din shi'a ne zagi abubakar da umar yake daga yau ba ma son ganin sa masallacin nan ku karanta masa wannan dalla dalla in kuma mai fahimta ne ku fara yi masa nasiha dan ya daina sai zo ya shiga layi shi ma kaga an ci riba da shi in kuma mai ganewa bane ba shi kenan ku ce kama gaban sa daman su yan shiya ba su da masallaci a inda za ka je ga wani masallaci tsaye yayin nasu wanda wanda yanzu a nan garin an ce suna da masallacai suna nan a nan a nan wajen cikin cikin wajen nasara nasara din nan suna suna da masallaci wajen tayar gas din nan akwai masallacin suna juma'a suna nan suna sallah sai su je su fita shi a can amma yanzu masallacin ku na unguwa kuma yana muku sallah yana zagin abubakar da umar kuma kuna gani ku zo ku rubuta min takarda so kuke in tashi in je in kama shi ne kenan ko yaya ban sani ba yan uwana na yi daidai abin da na faɗa ni gani abin da nake karare ai ba su yi wani kokari ba da suka ga ya fi karfin su ko ba ka bane ba shawara kuke nema ga tanan na baku daga gobe kar ma a bari ya kai jibi daga gobe ko su zo su yi a masallacin da sun zo samari su tashi ce to samu dattawa masallacin ce ko ko hana wani yin sallah nan ko kuma a san abin da za a yi ce kai mu nan masallacin ba na yan shi'a bane na musulmi ne kawai ka je ka nemi masallacinka waɗannan mutane tsinannin mutane makiya Allah makiya addinin Allah mutumin da zai zo zaki Abubakar da Umar har kana da wani saura a kansa kuma karar a gaban mutane zo wannan abu kuna gani insha Allah ya daidai bane wannan wannan malam ce da Allah mana addu'a nake nema dangane da wata larura da ta dame ni na rashin bacci ce wallahi na yi magani na yi magani amma abun ba a dace ba har yanzu ni baya iya bacci subhanallah mune maka addu'a ubangiji Allah baka lafiya Allah warkar da kai kuma idan ka samu lokaci ka ka zo ka same ni ko a gadon daya sai mu tattauna da kai sai in ga wace irin shawara ko abin da zan maka na taimako insha Allah wata bai Allah ce da Allah mana a taimaka min da addu'a dangane da aure na da wani bawan Allah wanda yake so na ina so kowa ya yi sallah ya samu a cikin addu'a akan Allah ya sa albarka akan neman auren da da zama auren to ina jin kuma nan ta kamo wani kenan Allah sa alheri ne eh Allah sa mutumin kirki ne kuma dan sunna ko sai mu addu'a ki zamu miki addu'a ne akan wannan in na kirki ne na gari ubangiji Allah ya taimake ki mu haɗu da shi ku rayuwa ta kirki ta gari idan ku ba mutumin kirki bane Allah ba ki hakuri ya canja miki wanda ya bi shi don Allah malam okay wannan ce da Allah malam malam ina maka fata alkhairi kuma ina roƙon malam da ya sa ƴan uwa musulmi su taya ni da addu'a akan rashin lafiya da mahaifina yake fama da ita akan Allah ya ba shi lafiya da kuma dukkanin yan uwa musulmi marasa lafiya Allah subhanahu wataala ya mai da malam gida lafiya amin muna maka addu'a da mahaifinka da kuma sauran uwa ubangiji Allah ba su lafiya kun ga irin wannan addu'o'in da kuke ganin sa har suna da amfani fa yanzu akwai wata kila a cikin ku akwai bayan Allah da duk abin da aka faɗa mun ce amin to saboda shi sai Allah ya amsa inna min ibadillahi man law aqsama ala Allah la barrahu a cikin bayan Allah ko wanda in ya rantse ce ya Allah kai kaza wallahi Allah zai kubutar da rantsuwansa akwai wanda in ya daga hannu ce ya Allah ayi kaza Allah zai karba yi saboda bawan Allah ne kuma na ba a riga bane ba a gane shi abu ne na zuci shi yasa masu da baya dan suke bukatar addu'o'i mu ma kanmu da muke muka karatu nan muna da bukatar addu'o'i da dukan mu gaba ɗaya shi yasa duk an zo addu'a sai ku je nakan ce dukan mu mu ma mu ma Allah ya sa mu a ciki ko kuma waɗanda kuke da wannan larurori na iyaye da ku kanku Allah ubangiji ya bada dacewa takarda ta karshe ita ma ba tambaya bane cewa ki da Allah malam ka taimaka mana daga nan arewa da kai to ban san ina ne arewa da ni din ba wallahi kullum idan ana karatu wasu suna wato suna damun da surutu dan Allah ma na taimaka to yan arewa da ni kun ji ko ban san dai ina ne arewa da ni din ba arewa watakila yana zaune ne yace arewa zai yi wa nan ne zai iya yiwa kuma can ne da haka waɗanda suke za su surutu ana karatun qur'ani wannan ba ba karamin haddari bane kuma baka watakila ka fita babu lada ka cuci kanka baka amfana da abin da ake faɗa ba kuma ka cuci dan uwanka da haka ya kamata a kiyaye kuma kowannen mu ya zama jagora wanda yake dan hizba ne zai ce maka da haka mun yi musu wazi kun ji kudurar Allah idan ba su yi ba sai ka kokari ka tambayi sunan wani a ciki ka ce da Allah malam me ma sunan ka in ya biya maka sai ka ba mu sunan sai mu faɗi sunan sa ana dauka aka fi mu ce shine mai mana surutu a karatu kuma mu hada shi da yanzu assalamu alaikum warahmatullahi subhanahu wa ta'ala